annabi kuti ita ce uwa alƙur'ani kuma ita ce alƙur'ani mai girma wanda aka bani shi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bari a cikin suratul hijr wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim wato daga cikin sunayensa akwai kiran da manzo Allah ya da sunan alqur'ani ita kanta alqur'ani ce mai girma mun gane ko to shi yasa ake kiran ta da wannan suna cewa ita ce mi ummul qur'an abin da yasa aka kira ta da wannan suna na ummul qur'an suka ce saboda wato kowa kowace sura tana bukatar ta amma ita ba ta bukatar wani sura أم القرآن سورة الفاتحة هذا ma'ana cikin sallah kana bukatar ta amma baka bukatar ta in kayi ka kawai sallah ka kayi haka ne ko kamar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to karatun abinda ba ummul qur'an ba karanta abinda ba ummul qur'an ba ma'ana wannan karatun sura karatun sura kenan bayan fatiha karatun sura bayan fatiha sunna ce muakkada kenan barin shi yana sa ne yana sa sujudin sahu wal jahr haka ma bayyanawa a cikin wurin boyewa mana shi bayyanawa da kanshi sunna to idan ka boye wurin da ake bayyanawa me za ka kira za ka yi sujudu sahu wal israr haka ma boye karatun sallah shi ma wannan suna ce mai karfi barin shi yana sa a sujada tarafkanwa wata biru haka ma yin kabbara shi wa takbira fil ihram banda kabbara ta harama duk kabar bari ba ki dai sunnoni ne muakkadai su kabbara harama kenan barin kabbara daga cikin kabbarori na sauran al-intiqalat wato cirati cirati da masallaci ke a cikin sallah daga wani aiki zuwa wani aiki barin wannan tabbara yana sa a yi yana sa a yi sujudu sahu domin sunna ce mai gari tahmid haka ma tahmid mana shine barin sami Allah liman hamida wa tashahhud al-awwal da kuma tayya ta farko barin sai yana sa a yi yana sa a yi sujudu sahu wal julus al-awwal da kuma zama na farko lahu ga tahiyya ta farko da shi ma yana sa idan mutum ya bar shi yana sa min mutum ya yi rafkanwa waɗannan su ne sunnoni mu'akkadai a cikin sallan farilla su ne waɗanda idan mutum ya bar ɗaya daga cikinsu wato ba kowane bane yin kabari za ka ma sujudar sa akwai waɗanda wato sai an yi kaman bari ɗaya ko biyu biyu ko uku sannan za a mai sujada kamar kabbara wato kabbara idan kabar daya wato yuktabar za a yayi maka amma in kabar fasahidan abin da ya sama to za ka bin sujada ta ne sujada ta rafkanwa wannan shi ne abin da ya tabbata a wurin malamai bayan ya ce wata shahudul asir da kuma ta ya ta karshe ita ma sunna ce ne sunna ce mu'akkara daga cikin sunnoni waɗannan su ne guda takwas to barin sai na sa yi sujada sawi ولا سجود لترك سنة غير مؤكدة باب سجدة قبل السنة والتتكي با مؤكدة بج كتكبيرة واحدة كما كبر غير تكبيرة الإحرام بل كبر حرما بل كبر لقد كن كبروا الصلاة بيسا بيسا متين سجد الساوي سيدا متين أبرمي fasa'ida ko abin da ya bi uku hudu biyar ya yi yawa kenan to lokacin mutum zai yin saura kenan idan mutum ya manci kabbara bai yi ba ya rafkana daga barinta bai yi ta ba kabbara ɗaya ko ta ruku'i ko ta sujira da sauransu bai yi ta ba to babu sujirar rafkanwa a kanshi shi na an yayi wa mutum wannan an ɗauke mai wato sujirar sawi ga wannan kabbarar da ya bari wala li tarki fadilatin haka ma ba a yin sujadan sawi ga barin falala shine mustahabbi daga cikin mustahabban sallah kal qunuti fi subhi kamar yin al a cikin sallar asuba a wurin malikiya idan mutum ya bar al ba zai yi sujadan sawi saboda al qunutun kanshi mustahabbi ne ba sunna muakkada bane su sunna ne amma ba mu'akkar ba fa in sajada lahuma idan mutum ya musu sujada su bi din dawa dawa kenan idan mutum ya bar kafara da ya masa sujada sawi batal salatu sallar shi ta baci idan mutum yana yin alkunutu cikin sallah sai bai yi alkunutun nan ba cikin sallar asuba ga raka ta karshe kawai ya kare karatun ba ta kawai sai ya wani ya rubu ya su gida bai yi shi ba to idan mutum ya kare sallah ya ce sujadar rafkan waza ya mala ya ce ba kwalat salatu sallar shi ta lalace sai ya sake sallah wala li faridatin kuma babu sujadar sawi ga farilla ka takbiratul ihram idan mutum ya bar farilla daga cikin farillan sallah kamar kabbara harama to da karshe ba ka cewa bari ka yi sujadar rafkan waza domin me ita farilla babu abin da ke dora ta sai aikata ta idan an bar ta su sai a zo da ita babu wani abu da zai mai gurbin ta sabanin abin da yake sunna ne mu'akkad awli ziyadati qawlin ko kuma babu sujada sawi ga karin magana cikin sallah ghairi mubtilin lis salah karin magana da yake ba zai bata sallah ba in an yi shi kalkalamil kalili kamar magana ta suke ɗan kaɗan ba ta da yawa magana ya kaɗan idan mutum ya cikin sallah to ko da ba jan gyaran sallah ba ne amma ba ta da yawa ya kaɗan ce ita ma ba a yi mata ne ba a yi mata su jiri sahu sahwan au fi'ilin ma'ana ka yi magana kaɗan amma da mantuwa kamance cikin sallah rafkana ce kai ba da gangan kai ba sabanin da gangan da gangan yana ba ta sallah mun gane ko to saboda haka idan mutum ya rabkana ya magana kaɗan cikin sallah su babu ko aw fi'lin ghairi mubtilin ko ko mutum ya ƙara aikin da yake baya ba ta sallah wannan aikin sai ka karo a cikin sallah ka zo da shi ka ziyadati raka'atin kamar qalin raka'a fi ruba'iyyati sahwan kamar qalu raka'a cikin sallah mai raka'a hudu amma da rabkana والانصراف القريب من الصلاة دكما جويا وأكدن جويا وهذا تكي مقصن من الصلاة دك صلى سهوا دربكنا ومحل سجود السهو بجلا واتو سجد الربكن ومختلف يا شابن بن ما أنا أقول إن سجد الربكن ودبن دبن ba da inda kaga dama za ka yi sujada qabli ba ko kai sujada ba'di ba yadda kake so ba shine abin da malai yake yi wa mahallu sujudi sawi mukhtalifun bagiran sujadar rabkanwa mukhtalifun ya sha bamban fa ziyadatu kina akwai kari akwai rai shine bambancin da ke akwai fa ziyadatu faqa kari kawai yasjudu laha mai sallah zai sujada gare ta ba da salami bayan sallama idan mutum ya kara cikin sallah to zai yi sujada bayan sallama ne wan naqsu faqat kari kadai shi kadai tare shi kadai aw in naqsu wa ziyada ko kuma ragi da kari yasjudu lahu ma qabla salam mutum zai yi masa sujada gabanin sallama idan ka ragi za ka yi sujada qabla salam idan ka yi kari cikin sallah za ka yi me za ka yi sujada ba'da salam wasifatuhu sifan shi sajidatari sujada ne guda biyu yukabbiru lahuma zai yin kabbara gare su fi ibtida'i ma a cikin wara wasu su sujadan guda biyu lokacin da zaka yin su zaka yin kabbara warrafu minhu ma da kuma daukowa daga sujadan guda biyu wa yu'idu tashahhuda mutum zai maimaita tahiyya fil qabli a cikin sujadar al-qabli sujada wadda take gabanin ayi sallama ke sabanin me sabanin ba'i ba'i ba sai ka da ka taso shi kenan sai ka sallame saboda ni saboda ka riga ka sallame sallah sannan kai yanda ka taso kawai sallamewa za ka thumma yusallimu sannan yayi sallama fa in sahal ma'mumu idan mamu ya rabkana khalfal imami bayan liman fa innal imama yahmiluhu anhu to liman zai dauke mashi mana in ya rabkana daga abin da yake sunna ne daga cikin sunnonin sallah to liman zai dauke mashi amma idan ya rabkana daga abin da yake farilla ne liman ba zai mi ba zai dauke mai ba waɗansu malamai suka ce zai dauke mai komi a zai dauke mai guda ɗaya kawai shine mi karatun fatiha banda sauran rukunai da ainihin farillai domin idan liman na karatun fatiha karatun fatihan liman karatu ne ga mamu da aka dama ba su yayi ba fa inna limama yahmilu anhu liman zai dauke mai wannan wa yalzamu al-ma'mum ko al-ma'mum sawul imam rabkana liman tana shahun mamu idan liman ya rabkana su wannan yana shahun mamu ya lazanci mamu shi ma ya wannan rabkan wai ya bi liman idan ya yi sujada wa in lam yasu ma'ahu ko da bai rabkano tare da shi ba wala hadarahu wala hadara sahwahu kuma ko da bai halarci rabkano shi ba ko da bai tare da shi ba ko ba gaban shi aka yi ba in dai liman yi zayin sujada qabli da shi zai wannan dai duk bayani bari ya mun shi cikin cikin ahbari faslun fara yi tuwar babli salatul jama'a ce sunnatun mu'akkada sallar jama'a sunna ce wadda take ita ma mai karfi sunna ce wadda take mai karfi sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ce da kana mutu an amara rajulan fa yusalli ثم أخلف إلى قوم لا يحضرون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم حقيقة ناي همم إن شاء الله متن ناي ne in sa wani mutum ya sallah sannan in bi gida gidan mutane waɗanda ba su zuwa sallar jama'a ba su yin jami'i in kwashi itace a bukko ne masu gidajen su baki a wata riwaya manzo Allah ce wa hum bi mu'min waɗannan ba mu'minai bane sarki na alamar imani shine mutum ya zaka halarta sallar jin alamar cewa kai mu'mini ne na gaskiya ba munafiki bane yanzu halarta sai idan akwai wani gurbi akwai wani hamsa ne da saboda kenan sunna wato sallar jami'i sunna ce wadda take mai karfi sannan kuma ga falayen da za ka samu za ka samu lada mai tarin yawa za ka samu daraja guda 27 ko guda 25 ko za ka samu wani yanki na darajoji guda 27 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayani cikin hadisi masu yawa wala yahsuru fawqa falalan ta baya akwa baya tabbata ga mutum illa bi idraki rak'ati sai da riskar raka'a ɗaya bi sajdataiha da sujadar ta guda biyu ma'ana in mutum ya samu raka ɗaya to ya samu jama'i in mutum ya samu raka ɗaya cikin sallah to ya samu jama'i ya samu lada jin ba wai dole sai an ware da shi ba an kare da shi sannan za a samu lada da falala ta jin ba in ka samu raka ɗaya shi ne abinda malaki ne wala ya hasulu fadwa falalan ta bai tabbata ga mutum illa bi idraki raka sai da riskar raka ɗaya bisa jidatta da kuma sujadar ta guda ba mana adraka wanda ya riske ta ita wa ita sallar jama'a din sallar jami'i wanda ya same ta laisa lahu an yu'ida bai dace gare shi ba bai kasance gare shi ba ya maimaita ya sake yin ta fi jama'a ta ukra a cikin wata jama'a ta daban ba mun gane ko bai dace da mutum ba bayan ya samu kuma ya ce bari ya kare mata wal jama'atu itnani fasa'idan abin da ake ce majami shine mutum biyu ko kuma fiye da mutum biyu mana jama'a tana wala daga mutum biyu abin da ya gaba abin da ya sama wa man salla wahdahu wanda ya salla shi kadai aw lam yudrik ma al-imam rak'atan kamilatan ko kuma bai samu raka'a cikakkiya tare da liman ba falahu فإن له للي يتبت قريش أن يعيدها في جماعة يميمي تجمعي لما تشكم ولجمع الندوة mun gani ma'ana an ka zo kai sallah kai kadai baya ko daga tashi ko kwana kai ko kana cikin balaguro ko wani abu dai wani hamzari yana ka zuwa masallaci ko ka zo kai sallah cikin masallaci kai kadai to kuma bayan ka yi akwai wani masallaci ko san ka kuma sai kaga ana jami'a malam yace wannan lagu an yi da fi jama'a mutum na iya sake ta a cikin jama'a ko kuma ka zo kana zuwa masallaci liman na tasowa daga ruku'in raka ta karshe idan baka samu raka sai ka tashi ka yi sallar duka to bayan ka kare ka yi kuma sai ka ji wani masallaci ana yi sai ka ci tana ta maka ita cikin wata jama'a sabanin wanda ya riga yi ta cikin jama'a wanda ya riga ya cikin jama'a to bai dace gare shi ba kuma ya cikin wani jama'a ta wannan a maliki ya take ba insha bai ba abin sallah daga nesa abu masallaci aw ma a wahidin ma'muman ko kuma ya maimaita ta tare da mutum guda ɗaya mamu wanda yake mutum ɗaya ne mamu ya gashi yana ranka sallah tana ya maimaita shi tare man maimaita jami tare da shi nawiyan bi zalika tafwid wa mutum yayi niyan wato fawwala al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai da al'amarin shi zuwa ga Allah ta'ala cewa ya ba Allah zabi ko dai ta farkon da ya ko ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wanda take yi ci daidai cikin sallolin da yi shine ma'anar nawiyin bi zalika tafwida in kanat tilka salatu in wannan sallar ta zama to ghairal maghribi ba sallar maghriba ba ce kenan ta zama to sallar maghriba bai dace wa mutum bayan ya yi ta ko da shi kadai ya yi ta kuma in ya yi wata jama'a na yi su saboda mai suka ce wato zai yi kama da mai kamar ya yi shafa'i da wani suke bayan ya riga ya kuma ya kare mata kenan za ta zama to ta yi kama da shafa'i da wani haka ma tafiya su wa kaza fi al-isha haka ma sallan isha ba da witrin sahihin bayan witri ingantacce bayan ka riga ka kare witri shafa'i da witri bayan kayi isha'i kuma kai shafa'i da wuturi kuma sai ka ji wani masallaci ana yin sallan isha'i to wannan ma malam ya ce shi ma baya tsaye a ƙara maimaita su a cikin wani jam'in na daban yau da mi kai zaman to ya yi bayan ya wuturi kuma ya zo isha'i alhali wuturi ana yin shi bayan sallan isha'i in ya ce kuma bari in ƙara wani wuturi ke na ya yi wuturi biyu a cikin dare manzala kuma ya ce la wuturani billahi ba wuturi guda biyu a cikin dare wallahi na'am in shi kadai ne ba in shi kadai ne zai bishi in shi kadai ya yi sallah ake ba amma in cikin masallaci kake kai kare ya kai wannan sallah ga maganar nan malam zai samu wa man uqimat alayhi tilka sala wanda aka tsaida wannan sallah akan shi alhali ya riga ya sallace ta wa fil masjid kuma yana cikin masallaci fa inna la yabda bi tilka sala lalle shi ba zai fara da wannan sallah ba wala ghairiha ba zai fara da wani wannan sallah ba fardan aw naflan farilla ko nafila duk ba zai yi ba ka riga ka yi kuma kana cikin masallaci kuma aka zo aka tsaida ka ce bari ka kare mu wata jama'a wanda ya ce duk mutum ba zai yi ba faslun wani wasli shurutul imamati tis'a sharuɗan limanci guda tara ne duk wanda yake so ya limanci dole sai ya cika waɗannan sharuɗa guda tara al'awwal na farko al-taharatu shine tsarki fala tasihhu imamatu man salla muhdithan muta'ammidan limancin wanda ya salla da hadasi daga kan ba ta inganta in ya yi salla ta lalace mun gane ko saboda dole ne limanin zaman tumi mai tsarki ne daga hadasi karami da babba abu da zace ne ya riga ya tsarkake ya yi tsarki na bawali da bayan gari da komai da komai ya yi arwallah cikakkiya da sai ya limanci mutane sharadi na farko kenan azzani na biyu Allah ya kuna mamuwan suka ce kare zaman to mamuni kada bi mai zaman to mi mamu kamar ya kamar ya ne bi kuma ya zaman to mamu نعم ya tashi yana ranko ba da ya cikin wasu mutane su bayan shi ba a yi jami'i bayan shi ba a yi limanci mutane ba mun gani ma mu da ma cikin sallah yake duk ɗaya ne dukkan zahiri mamumai ne da an bi su duk suna can bi ne a wannan malikiya ce muke karanta malikiya ce amma sauran mazabobi ba sharafi ba faman iftada bi masbuqin aw bi mahmud kaga subin da muke kaga dukkan su an kira su da sunan mai mamu faman iftada duk wanda ya kwaikwayon sallah bi masbuqin da wanda aka riga shi aka tsere mai da sallah aw bi mahmumin ko kuma yayi da mamu yayi koyi sallah da mamu ma na ya zama to mamun mamun kuma bannahu imamu yana tsammanin mamudin liman babbalin salatu musalli shi ta lalace mun gane wadda saboda ni sharaɗi ya zama to liman liman ne biyu ba wanda ya bi sallar shi ne wa da sallar shi aka tada ma sallar ya da sallar ya yi dole sai ya zama to da wannan sharaɗin الثالث نوك الإسلام شين مسلمش شرعي نوك شين مسلمش بما يزمن تو مسلميني إذن بهذا كافرية لمنشي musulmi ba arrabi'u na hudu az-zukura shine mazantaka liman zaman to namiji ne fala tasihhu imamatu al-mar'ati mutlaqan limancin mace kwata kwata ba ta inganta limancin mace kwata kwata bai inganta sallar sallar da mace ta limanta to sallar ba ta tace sallar ba ta ce duka mun gani na'am alkhamisu ta biyar albulugu shine balaga mun gane ko balaga dole sai ne ya zama to baligi ne fala ta shi'u imamatu ghairi baligi limanci wanda ba baligi ba ba ta inganta fil fardi a cikin farilla illa li mithlihi sai dai ga ire-iren shi wadanda suke ba baligai ba idan da ba baligi ba na yi limanci wadanda ba baligai ba wadannan sharuɗa wadanda muke bayani a malikiyance amma in muka koma zuwa ga hadisai za mu ga duka wasu daga cikin sharuɗan sun saba mu musamman wannan da wancan sharaɗi da bidin nan amma a malikiyanci bai halitta amma wato sai sun tabbata cewa yaro ya mu mutane sallah wanda bai balaga ba ƙaramin yaro sun diba sun ga ya yi su karatu ya yi su har da alƙur'ani suka sashi suka sashi limanci alhaji bai balaga ba wannan lokaci الثالث شرعي ناشد العقل شيء hankali. dole ne mai zaman to mai hankali ne fala ta sahu imamatul majnuni wala sakran limancin mahaukaci ko kuma dan giya bai inganta ba domin baya cikin hankalin shi asabi'u na bakwai alhurriyatu shine iyauci an fassara shi asabi'u na bakwai alhurriya shine wato yanci ya zamanto ɗane ba bawa bane shi وهي شرط إذا حرية شرعي دي في الجمعة أتكين صلي الجمعة كوا بند مين بند صورا صلوني خمس صلوات نمبر شرعي بس لن كمالات إن أنسامه فأسامه بشكل الثامن أما ديمة الجمعة دولي زمن توان لذا ديمة مزاني داني باباو لن شرعي لن بعد إنغان ذات على نباوه الثامن لتقص السلامة من الفسق بالجارحة وقتا daga fasikanci da gaba ma'ana liman dole zamanto kubutacce ne lahiri daga fasikanci na aikaci na gabobin shi fasikancin da za a yi da gabobin shi dole ya kubuta daga wani kai zamanto dan luwadi ne ko zamanto mazinaci ne fala da sihu imamatu tsari limancin mazinaci ba ta inganta wa sharibul khamr haka ma limancin mashayin giya ba ta inganta me ake magana ana magana limancin ba sallah ba ba sallah aka yi mahukuncin ba ta limancin shi ba ta ce limancin yana da wata walala wurin allah ko ba ya yana da matsayi a wurin Allah wannan matsayin musulatin ya nemi su mutane ba amma sallar shi ta yi sallar ma mu tayi amma ba ya da wannan lalata ta limanci shi yake magana sallar shi da sallar ma mu duka ingantacciya ce wajen kira da bewa attasiu na tara alqudratu ala al-arkan samun iko akan rukunai akan aikatar da rukunan sallah farillan sallah fala tasih imamatu al-ajiz an ar-ruku'i masalan limancin wanda ya gaza yin ruku'i misali ba ta inganta wanda ba ya ruku'i illa an yakuna al-ma'mum aidan ajizan anhu sai in mamu ya zama to kuma ya gaza shi ma kamar shi haihuwa guduma ce ta kwance uwa kwance da liman da mamu duk kwance suke ba su iyawa dukan su ba mai iya yin ruku'in daidai duk sun tsufa ko ba zilaya to shi kenan sai dan uwansa irin su ya masu sallah ya masu limanci wa kadhalika al-ajizu haka ma wanda ya gaza an ahkami salati daga zawa da hukuncin hukuncin sallah wanda ya gazawa da hukuncin hukuncin sallah shi ma hukuncin shi ɗaya da fala tasihu imamat limancin shi ba ta inganta illa li mislihi sai dai ga kwatankwacin shi waqtulifa sai malamai suka yi sabani hal ta sihu imamatu shin ko limancin mallam yumayiz baina dhadi wa dhad wa dhad limanci wanda bai iya rarrabe tsakanin dhad da dha ta inganta الضاد والضاء wanda ba ya bambanta su wanda ba ya bambanta su akwai kabila cikin laraba kabila ce ta musamman su walin wa suke wani shi wala wali wala wali haka suke cewa ba ka san walla walalan ba'ida ko walla walalan mubila ka su cikin laraba akwai su akwai ayatul alqur'ani da ta zo da ta daga cikin riwayoyi kirawoyi guda bakwai تزور ضار ne amma yazo da gwawo cikin suratu takwir qira'atu abi amr al-basri wama huwa 'ala al-ghaib bi dhanin dangantacce ce zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce inda aka canza dhanin ya koma gwawo sara ce nan ba kun mamaki bane dan mana ya ce idan limancin wanda ba ya bambanta tsakanin gwa da gwa idan kana wancan kira wancan riwa wancan kira ta abu amur wanda yake riwaya wa wato duri ce ana bi amur wannan riwaya in kana karanta da zama ma wa alal ghaibi bi zanin shi ma nan kadai ne canza babu ya koma ba amma in ka canza babu kamar da babu cikin sauran alqur'ani to ka karanta alqur'ani ba yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ba kun gane ko wa imamatul lahini da kuma limancin wanda yake mai lahani ne me mai lahani lahani ba irin na bahaushe ba lahani na larabci shi ne karkatar da lafizan alkur'ani saboda muryar kacin ne kaji mutum na karatu kamar yana kuka dan akuya yana rumme me yana ma zai zai mai da rumme kaga wannan ba ta qur'ani mutum na imala inda ba ce imala irin duk lokacin da ka karkatar da muryar ka dan dai ka bata alkur'ani murya ka shigaki ta irin wannan baya da kyau limanci wannan shi ma malai ce malai sun sabani shin ko limanci shi yana inganta ko ba inganta wa tasihhu salatu sallah tana inganta khalfal mukhalifi bayan wanda yake abokin sabani ne wanda kun yi sabani da shi a wurin fahimta addini kun sha bamba wurin fahimta addini da kai da shi to ka yi sallah bayan shi ya inganta fil furu'i wanda kuka yi saban da shi a cikin furu'i ana cikin abubuwan da suka shafi ibada kama ce malam ya ce misali kamar al-furu'i zanniya wato ibadodi waɗanda suke na zato ne kun gane ko wato ibadodin duk da muke magana cikin wannan littafi malamai suna kiransu da al-furu'i zanniya wato ibadodi waɗanda suke na zato galibi an gina su ne a kan zato amma wani irin zato zato iri biyu akwai zato na kowa da kowa akwai zato na manyan malamai ma babban malami in yi zato wannan zaton nashi na ya komawa da ni kun gane ko da haka za ku ga littafin fikiyo baki daya an gina su ne a kan zato amma na malamai masu ishtihadi manyan malamai yanzu misali nan cikinmu mutumin da za a tambaye shi a ce mai menene hukuncin yin harwalla da nuni madara nan cikin mu kowa zai iya cewa ne ha wace inganta ba da mi kowa ya san ana harwalla da mi da ruwa wanda yake amfani a faru mai tsarki mai tsarkakewa ko ba ka ba to sai wani zo yace ma menene hukuncin sallar tsirara ba wando ba shi ya za ka cewa kaga wanda baya da ilimi ja za yi haramun ba bai yi tunanin komai bai yi tunanin cewa akwai larura akwai kaza akwai ka'a kawai bai ga wannan ba aiki da magana shi amma malami mai ishtihadi wa ake magana ana ne manyan malamai waɗanda sun riga Allah subhanahu wataala ba su duk kayan da za su ishtihadi da su nan take na iya kaman abin nan ne gari kaman kwamfuta ce gaban shi kamar ya shiga intanet yana ta bincike nan take kwakwalwar shi zai ta dibe diba diba diba diba diba zuwa don zai ce sallar shi ɗaya wannan ishtihadi ire-iren shi ne aka tara aka yi littafin fito da shi shi za ake ce mai zato ishtihadi ne na zato a dama ishtihadi ina tsammanin abu kaza ne sai ka rubuta ina tsammanin kaza kaza hukunci shi kaza sai ka rubuta tsammanin ina tsammanin kaza kaza hukunci sai ka rubuta har ka tara littafi da haka aka yi aka tara fito ba wai abu ne da ya sauko daga wurin Allah subhanahu wata'ala ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi to amma wannan ijtihadi wannan zato na manyan malamai Allah subhanahu wata'ala yana karɓar shi mun gane ko saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ba su Qur'ani ya ba su hadisi ya ba su larabci ya ba su komai da komai ya ba su kayan aikin da za su ijtihadi da shi to malam ya ce a cikin al'amuran da suka shahi na ibada ne na tsammani ire-iren waɗannan to ya halitta kai sallah bayan wanda kuka sha bamban da shi kal maliki kalfa shafi'i kamar ba maliki sallah bayan ba shafi'i ya halitta ko ba shafi'i sallah bayan ba maliki ko ba maliki sallah bayan ba hanbali ko ba hanbali bayan ba maliki haka ne shi ya halitta ba daya wanda ku sha bamban da shi a cikin alfuru'i awwamiyya ya halitta ka yi sallah bayan shi babu wani kana abin da ake waɗi da can biya da ba maliki sallah bayan ba maliki ba shafi yi sallah wannan rarraba addini ne da rarrabo ka irin na musulmi bai dace wallahu subhanahu wa ta'ala alam tunda muka wani daidai Allah ta'ala ba mu na da sama ya daidai inda muka yi ba daidai kuma Allah ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen Allah ta'ala ba mu ilimi mai albarka Allah ta'ala ya ilmantar da mu abin da zai karar da mu duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala biya mana dukkan bukatun mu na da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين